الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم خ... عليهم الخبائث والمنكرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى والمكرمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إن عقوبة الجريمة والذنب في والذنب في الدنيا والآخرة تكون بسبب قبح الجريمة وضررها على فاعلها وعلى المجتمع ومن الجرائم العظيمة والكبائر المهلكة والذنوب المفسدة للفرد والمجتمع المخدرات والمسكرات فما وقع أحد في شباكها إلا دمرته ولا تعاطاها أحد إلا أفسدته بأنواع الفساد ولا انتشرت في مجتمع إلا أحاط به الشر كله ووقع في عنواء من البلاء وحدثت فيه كبائر الذنوب ووقعت فيه مفاسد يعجز عن علاجها العقلاء والمصلحون يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخبر اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث والمخدرات أعظم ضررا من الخمر فهي محرمة أشد التحريم سواء كانت نباتا أو حبوبة أو مطعوما أو مشروبة أو استنشاقا أو إبرة وضرر المخدرات على متعاكيها وعلى المجتمع ضررها كثير لا يحصر إلا بكلفة فمن أضرارها أيها الأحبة ذهاب عقل متعاكيها والعقل هو ميزة الإنسان عن البهائم ومن أضرارها ثانية تبدل طبائع الإنسان ومسحه إلى شيطان من الشياطين وتخليه عن صفات الصالحين ثالثا من أضرارها فقد الأمانة رابعا من أضرارها أن يكون متعافيها منبوذا ومكروها حتى من أقرب الناس إليه خامسا من أضرارها تدحور الصحة تدحور الصحة العامة والوقوع في الأمراض المستعصية تسلم صاحبها إلى الموت تسلم صاحبها إلى الموت ومن أضرارها إسر العمر لما تسببه من تدمير لأجهزة البدن ولما يعتري صاحبها من الهموم والاكتئاب ومن أضرارها تسلط الشياطين على مطاعاتها تسلط الشياطين على مطاعاتها وبعد ملائكة الرحمة عنه حتى تورده جهنم يقول سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبين قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ومن أضرارها حلول اللعنة لمتعاتيها إلا أن يتوب ومن أضرارها أيده على المجتمع خشو الجرائم المتنوعة متنوعة وانتشار الفواحش والمنكرات ومن أضرارها على المجتمع أيده ضياء الأسر وانحراف الناشئة لأنهم بدون آعين يسلكون الغاوية ومن أضرار المخدرات على المجتمع نزول العقوبات والفتن يقول سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أهل الثناء والحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا معاشر الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم كريم فبدأ بنفسه وملائكته قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وليا تثبت الله wanda ya halitta wa bayinsa ababe dadada ya kuma haranta musu duk abin da yake cutarwa da abin da yake abun kyama ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ubangijin wannan kasa haka ubangijin samai guda bakwai ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawa ne na Allah kuma dan aike ne na Allah wanda ya kasance annabi na shari'a da kuma ababe na karramawa tsira da abincin Allah da albarka ta Allah su tabbata akan wannan dangatar da iyallansa da sahabbansa da duk wanda ya fita barkin su baki daya ba ka ya ƴan uwa masu tarin albarka ƴan uwa na imani da aqida mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu ji tsoron Allah mutukar jin tsoron sa kada mu kuskura mutuwa ta zo na face muna masu sallama ma al'amarin Allah subhanahu wataala yayin wani imani da aqida hakika mu sani cewa dukkanin wata ukuba da kuma kowane zinubi da Allah yake rubuta wa dan annabi Adam da ma azaba da Allah yake wa mutum a duniya da alkiyama dalilin wannan azabar da ukubar munin aikin da yake aikatawa ne a gidan duniya da kuma cutarwar wannan abun wa al'ummarsa da makaran kansa sai cewa na daga cikin mafi girman ababen kyama a wannan al'umma ababe masu muni wannan daga cikin mafi girman zunubi a wajen Allah subhanahu wataala suke halakar da dan annabi Adam wanda suke zunubai ne da suke lalata rayuwar dan annabi Adam a duniya har ma ya kaisa zuwa ga halaka a gobe alkiyama wanda wake wannan zinubi yana lalata al'ummar baki daya da ma wanda yake aikata sa shine zinubi na shaye-shaye a cikin al'umma ba wata al'umma da ɗaya daga cikin ta zai fada cikin musiba ta shaye-shaye face wannan al'ummar ƙarshen al'amari ta lalacewa ne ba wata mutum da yake shan abun sha wanda ke kusar da hankali face wannan mutum yana lalata rayuwarsa da ma duniyarsa baki daya babu wata al'umma da kayan shaye-shaye za su yaɗu a cikinta face wannan al'ummar sharri da musiba da bala'i su kewaye wannan al'ummar. A duk al'ummar da aka samu, mashaya sun yawa, ana yawaita shaye-shaye wannan al'ummar za a dinga aikata miyagun ayyukan da suka wuce hankali. Tunaninka ba zai baka ba a ce wannan al'ummar ana aikata wannan abin, duka wannan abin silar sha ne a cikin al'umma. duk al'ummar da ta abuka wa shaye-shaye to wannan ta abuka cikin musibar da mutane masu hankali da mutane masu tunani yana da wuyar su kawo gyara a cikin wannan al'ummar ya ku bayin Allah da wannan ne shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake wa duk duniyar musulmi nasiha akan cewa ku nisanci giya domin giya ita ce kuwa dukkanin wani sabo a duniya ka ji hadisin annabin Allah ya ce ku nisanci shan giya domin giya ita ce silar duk wani zinibi da ake yi a duniya ya ku bayin Allah hakikan kayan da ake sha masu gudar da hankali abinda bincike ya tabbatar a likitance shine sun fi cutarwa sama da yadda giya take cutar dan annabi adam wa'annan kayan da suke gusar da hankali duk wanda yake tunani da ma mai ilimanta sun san cewa kayan da suke gudar da hankali sun fi giya hadari a cikin al'umma gwara sharrin giya da sharrin abin da ake sha na mayo da ke gusar da hankali Allah ya kare mu ba wata al'umma da za ta shiga cikin wannan sha'anin na shaye-shaye ba ce za ka tausaya wa wannan al'ummar matasan za su lalace za a yawaita sace-sace a cikin al'umma za a yawaita zinace-zinace za a yawaita abin da ya shafi hatta ɗaukar rayuwar ɗan annabi adam ta'addanci kala da kala zai wanzu dalili masu yin wannan abin na ta'addanci hankalinsu ya riga ya gushe ya ku bayan Allah kayan shaye-shaye gaba ɗaya haramun ne littafin Allah ya tabbatar da wannan sunnar manzon Allah ta tabbatar da harancin kan shan duk abin da kusar da hankali haka ijma'in dukkanin malamai duniya sun taru akan harancin cewa haramun ne mutum ya sha abin da zai kusar masa da hankali ba bambanci wannan abun ya zamanto ciyawa ce da mutum zai ci da za ta musa masa da hankali ta haranta ko kwaya ce ta likita da mutum zai hada ya sha mata ruwa da za ta musa masa da hankali wannan abun ya haramta ko wani abinci ne da zaka ci wanda an tabbatar cin wannan abincin yana gusar da hankali wannan abincin ya haranta haka duk wani abin sha da ake shanya wanda yake gusar da hankali wannan abin ya zan haramun haka duk abin da mutum zai sansana ya sheka ya shaka a hancinsa da zai sanya hancinsa ya gusa ya gusar wannan abin ya haranta allura da ake wa mutane a likita da take gusar da hankali wannan abin shi ma haramun ne ya ku bayin Allah cutarwar kayan shaye-shaye a cikin al'umma suna da ɗimbin yawa wanda nisa da wannan abun sai an sha wahala kafin a iya gano haɗari da kuma girman abun da take illatawa cikin al'umma amma na daga cikin abun da malamai suka tattauna a kai wanda sharrin shaye-shaye ke a haddasawa a cikin al'umma abu na fare ‘yan uwa shaye-shaye na kawo gushewar hankali daga lokacin da mutum ya aure aƙida ta shaye-shaye yake shan abin da ya kusa masa da hankali to hankalinsa zai zamanto a kodiyoshe yana kai yana kai kawo ne wanda wannan hankalin da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala watan ya bambata ɗan annabi adam da dabba ashe duk wanda yake shan abin da yake sha wanda ke kusar da hankali a duniyar masu tunani da lafiya wannan mutum baya da bambanci da dabba bal da shi da karin gidansa da shi da jakin gidansa ba wani bambanci a tattare da su abu na biyu daga cikin sharrin shaye-shaye da kuma hadarin abta cikin musiba ta shaye-shaye wa dan annabi adam yana canza masa rayuwa ta dan annabi adam mutum zai dinga yin abu irin na dabbobi bai sani ba dabi'unsu suna canzawa ya koma kamar wani aljani aljani ga yin haka wani dole dole wani sakare sakare wani wawawa cikin al'umma wani sakayen ka mota daga cikin sharrin shaye-shaye ɗan uwa duk wanda yake sha zaka same su mutum ne babu amana tare da shi dan zai iya zawa ya abka wa matarsa matar matarsa zai iya abka ma diyarsa har ma wa iyadu billah akwai daga cikin mashayin da in suka bugu suka sha kaga mutum yazo ya tara da mahaifiyarsa wace irin kazanta ta kai wannan dan uwa mai tsarin albarka eh a duniya ta masu tunani a duniya ta masu tunani in ba dabba ba waye zai kusanci mahaifiyarsa da wannan abun kaga hankalin ya gushe Allah ya kare mu na daga cikin sharrin shaye-shayen uwa da cutarwa da take wanda yake sha shine tana sanya duk mashayi za ga sa mutum ne kaskantacce mutum ne walakantacce ana zo ka sa mutumin banza baya da kima duk mulkin sa duk kudin sa duk karatun sa in dai har mutum yana sha to bai da wata kima daraja cikin al'umma duk abin da zai kada maka darajar ka da kima a cikin al'umma wannan ba karamin al'amari bane da ta hatta makusantar mutum matar ka tafi kowa kusanci da kai mahaifiya ma haka amma lokacin da mutum ya sha sai yake kasancewa abun kyama abun wannan mutanen na daga cikin sharri shaye-shayen uwa yana lalata lafiyar ta annabi adam wanda wannan lafiyar da take lalatawa musulunci yana zauwa zo ne dan ya kare lafiyar dan annabi adam duk abun da zai taba lafiyarka ba a yarda ba da da misalan zarra kai wasa da shi musulunci ya baka dama ka mutu wajen kare rayuwarka duk abun da zai taba maka rayuwa to musulunci ya haranta malam hatta arwalla ibada din zakai in dai har zaka ba lafiyar ka ba a yarda ba kai amfani da ruwa mutum ne baya da lafiya ga matsanancin sanyi yana da jimuwa a cikin sa idan yayi amfani da ruwa wajen wankan janaba ko wajen arwalla wannan jimuwar ta samu matsala da zai kai sa zuwa ga halaka dukkanin malamai sun yi tafaki ba a yarda ba a wannan lokacin kai amfani da ruwa an sawwaka maka yi taimama to ina da abin da zai gusar maka da hankali ya ja ka zuwa ga rashin lafiyar da duk abin da dangin suka tara zai iya zai iya watsewa game da wannan rashin lafiyar ka jawo kan kan rikici ka jawo dangin kan rikici ka hana wa mahaifiyarka kwanciyar hankali ka hana wa iyalin ka su nutsuwa a cikin al'umma wanda wannan shaye-shayen yana taɓa lafiyar mutum har ya kai ta zuwa ga mutuwa yayin wa masu tarin albarka na daga cikin musiba da kuma cutarwar sha da take wa dan annabi adam shaye-shaye na kawo karancin shekaru a cikin al'umma duk mutum mai yawan sha bai dogon rayuwa saboda yana sanya jikinsa ya lalace halittar dan Allah ya masa ko da ya rayu zai rayu cikin wahala ma'ana rayuwarsa ba za ta yi amfani ba ba za ta yi tsawo ba ko da ya jima a duniya zai jima ne bai da wani amfani a duniya a ce an ta ta lalace a ce suhe ya bace a ce ya tara ruwa a cikin ciki sai an zo an jaye masa kadi matasan mu mutum ne yazo yana jan argila har ta kai sa a kwantar da shi asibiti ana jaye masa ruwa in ga tare sai ce wai tana ƙara afeti wai afeti take ƙarawa a arin halin da ake ciki talauci ya mamaye al'umma gidansa babu buhun masara dala jikar da zai ci abinci bai da ita yana tura mata sa wai abin da zai ƙara masa afeti kuma ƙarya ne tana jayo rashin lafiya na daga cikin sharri shashayen uwa tana sanya mutun ya zamanto aboki daga cikin abokanan shedan duk wanda ya zamanto baya da aiki sai sha to wannan akwai alamar cewa shedan ya mamaye zuciyarsa kuma ya kulla abota ta inna lillahi da shi wanda kuma wannan abun yana sanya mala'iku su nisance sa daga lokacin da mutun ya kulla abota da shedanu na aljannu shedanu iblisai to mala'iku na nisanta daga shi mala'ikun rahama ba sa kusantarsa sannan kuma yana ƙara matsawa ne zuwa ga wutar jahannama Allah ya kare mu waje abin da Allah yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma ubangiji ke cewa duk wanda ya yi kunnan ƙashi da ayoyinmu da wa'azin da muke yi to Allah ce za mu ɗamfara masa shaidan ya zamanto abokinsa sai ya zamanto aboki ne na shaidan Allah ce su kuma shaidanu da ya sudduna ma'an alisabili suna kasanke su game da hanyar Allah in za a je wajen wa'azi mashayi ba za ka gansa ba in ana wani karatun Qur'ani ba za ka gansa ba duk wani aikin alkhairi da ake yi har ma ta kai ta kawo sallar da Allah ya wajaba ya wajaba masa ba zai iya tsira ta ba saboda ya mutu sai zaman to aikin alkhairi ba zai yi ba dalilin Allah ya tsora masa ya wajaba masa shedanu a matsayin abokai sai Allah sai kuma suna tsammanin abin da suke abin kirki ne wai damuwa ce kai mutun yawa sai ya sha ya manta manzon Allah ya karantar da mu idan damuwa ta shafe ka idan damuwa ta maka yawa ga matakan yayi damuwa a rayuwa wake yayi damuwar Allah ne fa kowa Allah subhanahu wataala a lokacin da Allah ya jarrabe ta shiga cikin damuwa sai ga bari ya sha abin da zai kusar masa da hankali ya bi wannan sakarci ne Allah yake cewa har sai zuwa lokacin da musu Allah muka kama su mutuwa ta riske su sai su dinga cewa tefin ina ma a tsakaninmu da waɗannan shedanun akwai nisan tsakanin gabas da yamma Allah ya tabbas a inin alkiyama wa'annan shi'anun ba sa an fara musu da komi sannan kuma za su yi tarayya cikin azabar Allah Allah zai hada su gaba ɗaya musu azaba Allah ya kare mu ya ku bayin Allah daga cikin sharrin shaye-shaye duk wanda yake shin abin da ke kusa masa da hankali manzon Allah ya tsine masa albarka addu'a annabin Allah yayi akan duk wanda ke shin abu abin da ke kusa masa da hankali annabin Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka ba shi kadai ba hatta wanda yake sayar da abin da ke kusa da hankali shi ma Allah ya tsine masa albarka wanda ke dakon abin da ke kusar da hankali shi ma Allah ya tsine masa albarka ya dan wa mai tarin albarka ni zaka samu wace irin kudi ne zaka samu wace irin riba zaka samu a cikin sana'ar ka ka kawo al'umar manzon Allah rikici abinda zai sanya dan uwa ya dake yuka ya saki dan uwansa abinda zai sanya mutum ya kusar da hankali har ya amkawa matar matar ba ta halitta daga gare sa ba wace riba zaka samu a duniya da alkiyama a cikin wannan kasuwancin ni yi amfanin abin zaka tara cikin abin da yake haramun ne ba za ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ba ba za ka san cewa Allah zai tayar da kai ina alkiyama Allah ya tambaye ka akan kasuwancin ka kana sayarwa yara abu san abin da ke bisar musu da hankali kadibi yawal matasan musu lalace shaye-shaye ya zama to ruwan dare game duniya da wuya ka tada fadar matasa guda goma fada kofi gaba dai a kuma shaye a cikin su wanda wace irin musiba ce kuma muna gani ɗan kasuwa suna gani jami'an tsaronmu suna gani sarakunanmu suna gani gwamnatinmu suna gani wannan abun na daga cikin abun da ya kawo ta'addanci a wannan ƙasashen da duk mutum mai hankali ba zai ɗauki makami ba ya shiga cikin masallaci na Allahu akbar ya kashe mutum wannan dole sai an gusar da hankali Allah ya kare wani mutuncin ya ku bayin Allah daga cikin sharri shaye-shaye wa al'umma yana sanya barna ta yawaita za a yawaita zinace-zinace za a yawaita sace-sace za a yawaita kashe-kashe za a yawaita ta'addanci da dama a cikin mutuncin alkur'ani a walakantar da masallaci ne a walakantar da malamai a yi kisa a yi duk wani sabon Allah subhanahu wataala sannan kuma banna abin kyama zai yawaita a cikin al'umma yau akwai unguwan nan da ya gace baka dare yayi mutum ba zai iya bisuwa cikin wannan garin saboda unguwar ta tara mashaya Allah ya kare mu daga cikin sharrin shaye-shaye wa al'umma yana kawo lalacewar family daga lokacin da aka samu gida akwai mashayi a ciki to wannan gidan yana rage darajarsa ana samun gidan darajarsa da mutuncinsa yana raguwa sannan kuma iyalin waɗannan gidan ba sa mutunci a idanun mutane musamman ma a ce mutum ya manyanta ya girmanta daga mutum da gemensa da hurhurarsa yana shan yana shan giya balma wani sai ya faɗi da ta zo ta tallaba ya zaka ce wannan iyar idan Allah ya tsayar da kai a gaban Allah subhanahu wataala ka ce amanarta mutane da dama suna son aurenta dalilin shaye-shaye ka an guje ta me zaka ce wa Allah idan Allah ya tsayar da kai a inin alkiyama ka ci hakin wannan bayin Allah Allah wata duk tsirar da ake bukata da kiyama ta duk abin da ake so da kiyama ce Allah ya bata amma matsayata duk duniya guda ne kai ne ubanta kana sha sai an zo a ce ai ubanta mashayi ne kuma dole a barta ka ci amana dare ka ka walakantar da ita ka bar matsiyanka abin kunya abin fada a rayuwa daga cikin sharrin shaye-shayen uwa yana kawo ta'addanci a cikin al'umma ku dibi mafi yawan maza saboda ake kamawa ana cewa matsarayi ne kaza kadi iske yaro baya sana'ar komi ya taka wancan mota ya sai wancan mashin ya gina wancan gidan ya sai mu wancan yariyar salula kara kaza ya sai mu wancan mashin yayi kaza yayi kaza suka rasa sana'ar da suke yi a duniya ba hankalin ka suke ba matasa yan uwa abun hankalin ya riga ya gushi yau da za ka dinga zuwa kana gani a kwamferiya irin yaran da ake kawo ake kamowa ya ce yaro shekara goma sha biyar yana shan giya ya ɗau shekara sha biyar ya fara shan giya ya ke tsammanin ya kai shekara talatin cikin al'umma in shekara sha bakwai yana shan ƙwaya yana shan wiwi ya kai tsammanin ya kai shekara talatin a cikin al'umma kuma uwaye kuna gani sai ana ce wai yarinta ce yarinta ce haka uwaye ku suka bar ku rayu ku kuna ganin da an bar ku a haka da kun zama mutum mutanen kirki amana ce fa Allah ya dora akan ku wajibi da kula da wannan amanar kuma sai Allah ya tambaye ku sai Allah ya tambaye ku yanzu ta kai shaye shaye na fa hatta a cikin makarancin nan boko sha ake kwana kwanan nan akwai wasu lakwalkin ne da ba ma na musulmi bane lakwace ta kirista amma dalilin shaye shayen da yara suke ta koro su dalilin sha da yara suke yi ku je ku bincika yara ne guda hudu mashaya a ciki suka za su lalata musu yara idan suna sha a cikin lakwal za a za a samu matsala su ga abin da ya fi dacewa da su shirya su sarin wannan yaran kuma suka zo suka ci gaba da ɓartaya a cikin gari kuma ana ganin su ba ɗauka masu mataki Allah ya samu wani lafiya ya yi muwa masu tarin albarka na daga cikin sharrin shaye-shaye da musiba ta shaye-shaye sha cikin al'umma yana sa Allah ya sabtar ma wannan al'ummar da musiba yawaita saɓon Allah a cikin al'umma na daga cikin abin da ke sanya Allah ya jarrabi al'umma da musibu kuma Allah ya azurtar da ita ji abin da Allah yake faɗa Allah ce wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab Allah ce ku tsoraci wata fitina wanda in wannan fitina ta tinkare ku ba za ta tsaya bane kadai akan wasu ka aikata wannan abun za ta mamaye kowa da kowa ne yau akwai garuruwan da mutum a cikin ƙasar nan a wannan jihar ba za ka iya tafiya wa da dare saboda tashin hankali mun taba tambayar kamun miye sila miye dalili wallahi dalilin sabon Allah mu ne ɗan uwa a shawarce wayannan matasa da suka lalace akwai buƙatar kowanne daga cikin mu ya tunani miye mafita wace irin gudunmuwa za mu kawo al'ummar manzon Allah abun kunya ne a ce muna raye mu je gaban Allah subhanahu wataala ga annabin Allah annabi ya tambaye muna ni muna aikin mi muka bar albas ta lalace mu yi iyaye mu Allah ya san mun yi abin da fi karfin mu mu fawada wa Allah subhanahu wataala amma akwai bukatar a dauki matakai game da shaye-shaye akwai lokacin da zaka ci wasu ungunne ba abin da ake yi sai sata da shaye-shaye iske yara sun sato kudin kuma an ka tambaya kudin ina kike su sai ce sun shagiya an taba kawo su yara nan komisariya ba wanda wata shekara 16 a cikin su nan tawa ba wanda wata shekara 16 suka saci kuɗi masu ɗai aka tambaye su wai ina kuɗin suka ce sun sha giya sun bai wa ‘yan mata sun sha giya sun bai wa ‘yan mata don Allah in ɗan yaro ɗan shekara sha shidda yana shaye-shaye yana sace-sace a tunane ka in Allah ya ƙara masa shekara goma ya zama cikin al'umman nan kaka ganin a'a kai ɗiyanka ba sa sha to sharrin da zai amko wa kanka da iyalinka da suke iya jira cikin gida su tarar da kai da kai da iyalinka shi akwai bukatar dukkanin mu roki Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin al'amarin muna roƙon Allah subhanahu wataala waɗannan matasan da suke sha Allah ya kawo mana ƙarshen al'amarin duk wanda ke da sila wajen kawo mana ƙwaya Allah ka san sa Allah in yana shiryuwa Allah ka shirye mu da shi Allah in bai shiryuwa ko ma waye duk inda yake Allah kai masa abin da ya dace da shi Allah kai masa abin da ya dace da shi Allah ka shirye mu matasan mu baki daya ɗan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a kasuwanci Allah ka gafarta mana zunubanmu ka gafarta wa iyayenmu wannan al'umma Allah ka tsaye mana imaninmu da mutuncinmu a ciki wannan kasar tamu Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali duk wanda ke nihin mu da alkhairi Allah ka sada mu da shi wanda yake nihin mu da sharri Allah ka masa da kayansa Allah ka iya mana abin da ba ma iya kawunan mu Allah ka kare mu gabas da yamma kudu da arewa jami'an tsaron mu Allah ka tsare su ka tsare mu baki daya Allah ka ƙara wa rayuwar mu albarka Allah ka ƙara wa zuriyar mu albarka Allah ka ƙara wa iyalin mu albarka Allah ka sanya albarka a matanmu, Allah ka sanya albarka a kasuwancinmu, Allah ka sanya albarka a karatunmu, Allah ka sanya albarka a iliminmu, Allah ka sanya albarka a rayuwar baki daya. A ƙarshe ya ku bayan Allah, Allah ya umarce mu da wani aiki mai girma shi ne yin salati gun shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda Allah yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati da taslimi gun shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayin Allah ku salati ku shugaban halitta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barikta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid Allahumma izil Islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa damir a'da'ana a'da'a dinik wansur ibadakal muwahhidin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa lisanan zakiya wa qalban khashi'a wa عملا متقبلا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله